mita 88 da ɗigo biyar da lafiyar muryar zamani suna na tijani adamu daga kan titin dan dago a nan da ke karamar hukumar wato gwale kenan inda yanzu haka na samu katarin samun wato wasu matasa wanda suka fito zan safo wajen suna sama suna tattaki kafa da kafa sakamakon wato yajin aikin da ake gudanarwa masu a daidaita sau in za ka mana tare da ɗaya daga cikin wayannan mutum menene suna suna na mun zala musu gaskiya wannan yanayi da muka samu kanmu ba karamin tashin hankali bane dan kaga tun daga a goron dutse muka taho a kafa kuma yanzu kwari za mu ci to kaga wannan abun in ba mutum cikakkiyar lafiya sai da shi ba zai yi ba to amma gaskiya muna goyon bayan wannan yajin aiki saboda abin akwai rashin adalci a ciki muna goyon bayan adalci sau akan wannan abin da suke yi ko muna fata za su samu nasara gwamnati za ta dubi bukatar su a janye wannan abin da aka dora mu amma kai ka fi goma cewa ka ta tafiya kafa da kafa kenan yi zan ci gaba da jajircewa ai shi canji dama ba daɗi ake kawo shi amma jajircewa ake yi domin a canja al'amarin da yake mara daɗi da haka ina goyon bayan wannan abu ɗari bisa ɗari menene suna suna na nafi bala na fi bala daga ina ka fito daga goron dutse da goron dutse ka fito ina zuwa kuma za mu je kasuwar kwari yanzu da gaskiya mun fito tun daga gida muna ta tafiya ba mu samu haɗi da sau ba sakamakon yajin aiki da suke yi kuma da abin da na fahimta gaskiya ina goyon bayan adai da sau akan abin da suka yi saboda su ma 'yan ƙasa ne kuma ya kamata a duba uzuransu kuma sun bibbiya abubuwan da aka ce su bibbiya kuma dai ba a samun wani canji amma ba ka ganin hakan da suka yi akwai ɗalibai jewa wasu da ba samu zuwa makaranta ba daidai wannan lokacin wasu na tafiya makaranta.
Gaskiya ne wannan ma abin dubawa ne. Sakamakon wannan ɗin ne muke kira ta ita ma gwamnati za ta kirawo su saboda ana cutuwa ta zauna da su a samu maslaha a daidaita. In ba su hakan ba bana tunanin za a samu musu da adalci.
Amma ba ka ganin harajin da aka ce su biya kamar kusan gyara za a yi ko kuma ci gaba za a kawo a kan jihar Kano.
eto ita gwamnati hanyoyin samun kuɗin ta suna da yawa ba sai lallai na yan arewa ta sau ba sakamakon talakawa ne masu sana'a aiki in aka ɗan yi musu abubuwan da za su biya a hankali ai ina ganin zai fi sakamakon kuma a dinga yin maganganu waɗanda za su dinga tunzura su bai kamata hakan ba shi a daidai wannan lokaci na samu wani ɗalibi kuma zan so in ji sunansa sunana aminu muhammad na kangwar hausa kangwar hausawa ɗalibi ne kai a ina kenan makarantar fce kano to gashi na ganka kusan kai ma a kafa tattakin kai wallahi Allah yanzu nake shirin tafiya makaranta mu wannan abun bai mana daɗi ba gaskiya saboda gwamnati ya kamata ta shigo wannan lamari ta duba yanzu karfe takwas ya kamata in shiga lakto amma gashi yanzu karfe tara ban samu na tafi ba gaskiya to amma ba ganin wannan rashin samun lakcar taka da akwai matsala
matsala ma sosai kuwa tun da dai gashi karfe takwas zan shiga kaga yanzu ma dole na yi asarar ta farko kenan sai dai ta biyun ma ba ta ba lallai na same ta ba ko ba haka ba wannan shine sunana Ahmad Rabi Abubakar dan wace unguwa ce kai ni dan kabara ne to dan kabara ne wace makaranta kuma zaka je kai dan Abu Hanifa College dan eh kusan karfe 9 wallahi da babu ne shi yasa kawai nan kowa da kowa a kafa din muke tafiya duk babu abin hawa saboda sai wannan yajin aikin da ake to amma ya batun ka je makaranta yanzu baka ganin kamar za a koro ka gaskiya ne wannan amma dai ai su ma malaman makarantar za su san cewa wannan abin da ake yi za su daga saboda su bai yara su dinga shiga to amma ko kana da wani kira da su kan sai a daidai sau da su janye da wani aiki domin ku kanku ɗalibai ku amfana ku samu ilimin kuma ku dogaro da kai abin da aka yi bamu daɗi ba kuma muna kira da gwamnati da Allah a samu matsala da ƴan adai saurin Allah a samu matsalar wannan abu dan Allah a kai ga gaci da a san dai matsalar da za a cimma yanzu haka ni ma ina kan babur na zazu kenan a daidai wannan lokaci inda na samu katarin wato samun wani ɗalibi da zai je makaranta wato ya zana jarabawa a sanyin safiyar nan kuma ya rasa abin hawa wanda ya nemi na tsaya kuma ni kaina na tsaya ya faɗa mu uzurinsa ga littafai a nuna ce to bara an dauke shi in ji kuma yanzu haka shi ma yana kan babur menene shi Sunana Ibrahim Ibrahim Ahmad.
Ibrahim Ahmad gashi na ga muna tafiya kan babur a rasa abin hawa kai ma kai ne.
na zo na fito titin karfe tara saura minti goma ina jiran abin hawa na rasa kuma duk wanda ya abin da ya kamata wanda muke da yan anguwa wanda za su kai sa duka gaba ɗaya su ce ba za su fita ba saboda wannan yajin aiki
gashi ka ce mun kana da jaraba karfe kusan tara da wajen minti goma haka kuma gashi kusan ma yanzu da muke tafiya matar ma har ta wuce bayan duka shi tara da tara da bakwai ma yanzu haka da muke magana sai a yi kuma na rasa abin hawa na rage ta tunanin ya ya kamata shi ne kokarin na samu koyar mashin ne wanda suke wucewa ya taimaka ya rage mun hanya ke nan to kamar daga ina ka fito kenan yanzu hakan nan daga mandawar na fito daga mandawar ka fito kenan wace makaranta za ka tafi a dido na daga lokaci hakan nan zan je aminu da abu a ina kike makarantar kenan santa dan za ka tafi yanzu da baka samu abin hawa ya kenan jaraba wannan yanzu to na in za ban samu abin ma bayan ci gaba da tafiya a haka da kafa in na samu to in ban samu ba dai in na je sai ko da na makaran sai na sanar musu ga dalilin da yasa to ko sauran dalibai da kaga suna cewa a hanya ka zo wasu sun samu abin hawa kuwa ke ba wani wanda ya samu abin hawa duka gashi na a tsaye wasu suke wasu kuma suna tafiya a kafa
yadda take wakana kenan a kan zazu inda na dauko wani dalibi kenan sai jarabawa ni ma kaina nake kokarin wato ne kai shi wannan makaranta domin ya gudu tare tsira tare tunda dai an ce ilimi wato ginshikin rayuwa kuma akan wannan jarabawa cikin in ya rasa wani abin zai iya dawo masa wani koma baya ni ma nake kokarin wato ba da gudunmawa domin kai shi wannan makaranta ya zana wannan jarabawa ba dai da wannan lokaci wani ɗalibi dai yanzu haka na yi ƙoƙarin ajiye shi a bakin makarantarsa kuma zan koma in ci gaba da kufurɗawa mu ji ta wani ɓangaren. Yanzu haka gani a shafile talan wato Ibrahim Tarot kenan wanda zai kai ka a mahadar civic center da kuma kanta kasuwar sabon gari wajen filin faki kenan a daidai wannan lokaci tunda na taho banga wato wasu jami'an a hukumar karota ba sai a wannan mahada da na ga cincirin da tare da jami'an tsaro sakamakon duk maɗar da ka duba sai dai ka ga jami'an 'yan sanda ne a wajen da su da na hizba a je a waje ɗaya. To duba da cewa kuma wajen haɗa ta titin FCE haka ma a su wayannan masu zanga-zanga na 'yan adai da sau ne suka tsaya kafa da kafa suke wato tara 'yan adai da sau wajen ganin duk wanda ya ɗauko fasinja sai sun sauke fasinjan dan adaidaita son kuma a ko su bubbuge adaidaita son wasu kuma naga har da wukake ma a hannun su wasu da sanduna suna ta faman shifkar adaidaita son sai da dai hali yayi to amma na ga ɗaya daga ciki ya nuna wata takarda cewa da alama ko asibiti zai je amma halin da ake ciki a wajen nan ba zai yi na iya tambayar sa ba tunda na ga irin makaman da suke rike da su kuma na yi kokari abin da na ga ba zai yi ba domin a gudu tare a tsira tare shi ma mutumin da ya samu ya tsira tare kaka ga na bakin kofar makaranta ta sabuwar kofa kenan a daidai wannan lokaci kuma inda na haɗu da wasu ɗalibai wannan ya ce aikin ya shafe ku ne na hadisi kyau Allah ya shafe mu saboda wayan sun taho daga nesa an katse makaranta kuma gaskiya abun nan da aka yi musu sune ba a musu adalci ba a koda yaushe dan adaidaita shine za a ce ba da kaza ya ba da kaza ya ba da kaza wayan su ma wasu taɓa tunanin za su yi haɗin kai ba kuma sai gashi Allah ya sa sun haɗa kansu za ga mutane yan makaranta sai a kafas kowa yake tahowa yana shan wahala to amma gashi kusan karfe tara da wajen miki 27 yanzu aka yadda muke tattaunawa da eh wallahi Allah ba mu samu adaidaita bane ba shi sa muka to tun daga gadan kaya daga nan muka to eh wace makaranta ce jiya rumfa falas rumfa take ta kwalejin rumfa Eh.
to kuna ganin za a bar ku shiga za a ban mu mu shiga saboda sun san halin da ake ciki yanzu makaranta ya batun yake wallahi batu dai gaskiya dai yau ba abin da za a ce game da bangan a daidaita ba kowa a kan titi yau gaskiya dai a kafa muka to makaranta ba mu ƙara so ba sai karfe tara da rabi to tun daga ina kai ma tun daga nan kaya kuka to to amma ya kaji jikinka yau a gaskiya dai jiki na gaya mun gaskiya dai ba laifi da alama ya ma ciwo kina a gaskiya alama abin ya mun ciwo wallahi sosai ma ko
to menene suna suna na bazan laya abdulmumin suleiman to kai ma dalibin ne ni ɗalibi ne to amma na gaga da kayan gida ga eh, jaka ni ɗalibi ne a jami'a kimiyya da fasaha ta wudin lecture za ka tafi kenan wallahi tun daga kofar na isa nake ta trek har nan kano line a kafa kake tafiya ina ta tafiya a kafa ya amto amma yanzu kana da karfe karfe da kuke da lecture In yau ina da lakta karfe tara ma karfe tara to amma kai kana ganin za ka yi zuwa haka wallahi ba zan samu ba ka hakura kenan na haƙuri da lakta farko na haƙuri na shi na mun tara a lakta gaba a lecture gaba Eh.
to amma gashi kuma tun daga nan gashi a daidai wajen rumfa kake kuma ba abin hawa yanzu haka za ka tafi hagu dila kafa Wallahi tafiya zan yi daga nan har bakin Kano line har Abba ke tasha kalo na hatisha a- a kafa in ka samu mota za ka je kenan in na samu abin hawa zan hawa in kuma ban samu ba zan karasa a haka dan ga yara nan ma daga dorayi suka kawo hannun kofar nasarawa kaga kuma bai kamata ba ya kamata dai a ce gwamnati ta tsaya ta duba abin da ya kamata akan wannan lamar shine wannan a ne musulwa a zauna a tattauna saboda talaka za a cuta ba kawai mai kuɗi ba ba su masu kuɗi ba san wannan matsalar ba talaka shine a matsala gaskiya wannan ita ce wannan magana ta tsakani da Allah da za mu yi wa kanmu to dama wannan aikin namu aka yi gada kuma dan al'umma ake don a tallafa al'umma kuma yanzu haka wannan dalibi da zai tafi jami'ar wudur wato na sami daman wato ajiye shi a nan tasha inda zai hau mota ya karasa da fatan za a je lafiya da lafiya to a yanzu haka daidai wannan lokaci gani da tare da jami'in huda da jama'a na wato kula da wato secondary kenan a za mu so mu ji cikakken suna to a'udhu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim sunana Ibrahim Baba Musa kuma ni ne jami'in hulɗa da zama kuma da ke kula da makarantun sakandare ta jihar Kano to a gashi an tashi da wannan yaji aiki na Adidi sau da ake fama kuma ga ɗalibai yanzu aka zancen da muke da kai wasu sun to tun daga kafa wasu daga ban shekara wasu daga zawa ciki wasu daga gari wanda har yanzu labarin ma da ke suke mu ga ni nan a daidai wajen a sabuwar kofa ko kuma ce gab da hukumar taku kuma har yanzu a ɗaliban na ci gaba da fitowa kafa. Za ku ce ta ɓangaren ku a yau tun da halin makara ne da kuma wannan abu da ake ciki.
Gaskiya ne to da farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya an tsinci kai a wani yanayi zan ce mara daɗi domin ba haka aka so ba. Domin an wayi gari ne masu aikin a caɓa ko ce aikin a daidaita tsau. Sun samu rashin fahimta rashin jituwa tsakaninsu da gwamnati. wanda har ta kai ga yau sun tsunduma cikin abin da ka kirawo yajin aiki wanda kuma daga ƙarshe gaskiya mu abin ya shafe mu ya shafi makarantun mu musamman ɗaliban mu wanda suke makarantu na je ka dawo dole da cewa al'amura ba su tsaya ba a harka ta koyo da koyarwa har yanzu tana ci gaba a makarantun mu illa iyaka dai akwai makara da aka samu a makarantu da yawa da fatan kuma wannan zai sa gwamnati ta waiwayi abin da ya duba da ido na basira a kuma daidaita a samu daidaito domin domin ɗaliban mu su koma bakin aiki yanda ya kamata.
To ina batun motocin nan naku na kansu na hukumar ku sun fito aiki kuwa?
A motoci tana aiki insha Allah. Kuma dai wannan wani hurumi ne na hukumar da ke kula da ilimi gaba da ta jihar Kano wato Ministry of Education. Amma dai in ka duba za ka gani akwai motoci irin wannan wanda kake magana a kan titi domin ni kana yau na haɗu da wasu na gan su suna aikinsu.
kwanakin baya su kansu iyayen ɗalibai sun yi korafin cewa wannan motoci wasu su lalace ba gyara ba shin akwai wani tabbaci da za a yi cewa za a iya gyara wancan domin a samar da motocin sakamakon makara a baya da ake tun kafin ya je aikin?
To ai kamar yadda ka sani ne malam Tijjani duk wata mota da kuma duk wani abin hawa in dai ana amfani da shi yau da gobe za ka ga yana samun tsaiko. Amma ana yin iyayi domin a ga ana gyara wa'annan motocin a duk lokacin da suka samu matsala kamar yadda na gaya maka. ko a yau towa ta a titi na haɗu da wasu daga cikin wayannan motoci suna aiki kuma kai ma na tabbatar ka gan su domin ka ce min ka tsaya nan wajen sabuwar kofa to gaskiya akwai motocin kuma yadda iyaye suke kira idan suka lalace din ana kokari a ga an gyara su To ido na dai ya gane mun a sanyin safiyar nan wato mota da aka kawo wasu ɗalibai wato mota ce ta ambulance ɗin da ake cewa ta asibiti domin kuwa wasu ɗaliban suke so su kuma a cikin kurkura aka dinga kawo su a wasu kuma mota ce ta gida ake rage musu hanya wasu kuma babur ake rage musu hanya da zarar an ga ɗalibai suke tafiya wasu kuma haka suke tikar kafa su to zuwa makarantunsu a nan yadda na zo bakin jami'ar yusuf mai ta masu wannan motoci da wa jami'in hudu da jama'a wannan kuma ya faɗa na ga guda biyu a garkame a wajen sun tsaya a kusan a iya cewa ɗalibai suke ƙoƙarin ɗiba ko kuma wasu sun kawo ɗaliban a daidai wannan lokaci da fatan wannan al'amari da ya bullo kai za a shawo bakin zaren domin ganin a gudu tare a tsira tare. Mita 88.5 da laifin muryar zamani suna na Tijjani Adamu daga ƙwaryar birnin Kano sai kun ƙara jina a nan gaba.